إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi in wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna 26 ga wata na yau muna biyar muna biyar ga wata na zulhijja hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ishirin da shidda ga watan bakwai shekara dubu biyu da ishirin daidai allah muna mafaka yan wadda muna cikin kwanaki na mina kai kwanaki na goma na zulhijja wanda dai bayani ya gabata kan cewa ayyuka na kwarai a cikin wannan kwanaki Allah subhanahu wata'ala ya yi son ayyuka na kwarai a cikin wannan kwanaki to don yan wadai masu yin waya insha Allah dai za a iya kira a lambobi kamar haka lamba ta farko lamba ta artal mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah muna mafaka kenan yan uwa wannan bayanin da muka yi na mahimmancin waɗannan kwanaki guda goma na watan zulhijja babu wasu kwanaki a duniya mahi fadala da Allah ya yi son ayyuka na kwarai kamar waɗannan kwanaki guda goma wanda cewa sun yi kwanaki goma na ƙarshen wata na ramadan don kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan daren ne ake nema gudanar da takadar ake raya wannan darare amma a matsayin kwanaki to ba kwanan da ya wannan a wajen neman yin aiki na kwarai assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah
sallaran asabar ne wai da muka bincika abu ba haka bane mutane suna amfani da wannan kafar ta sadarwa a saman wasan an taɓa yin haka lokacin da aka yi da abun wani rahoto na suna ta tura mutane a waya na gani na gani eh jiya ma na to a takaice eh assalamu alaikum assalamu alaikum la alo
Huh?
to na gani assalamu alaikum na'am lalo
ana kuwa da duka zama samu na wanda na wannan rasa a hudu da ake bayan isha'i
na ji wanda suke gani ma ɗaya da tambaya ta bi kuma salatu da suke
eh
zama na karshen nan da ake yi wani kai za ka yi kamar za ka tashi kuma ko zauna kai su hannu da alhamdulillah su goma na na ƙarshe. Zama da yake son mutu ya haske.
Na ƙarshe? Raka ta hudu? raka ta hudu raka ta hudu
eh a kowace raka ma ba ana wani wani na alhamdulillah Eh.
da ke so goma hakan ka tashi eh wani na ji wani zama ne ake daban da ba na sai ya ba za ka yi na gane to shikenan Ah, muna fata da uwa za su wajen lokacin kira a duk kokarin kawo da rediyo a lokacin kira mutum ya ɗauki rediyo daga inda yake to yanzu yanwa a taƙai eh, assalamu alaikum na Ah, dangane da ɗan uwa da ya magana rudanin magana sallah a ce subudu wannan kahin jiya jiya dare na bayani a takaice an cika lalle mutane wannan resources su kenan da ake hanyoyin watsa labarin wannan ya sa mutane suna yin karya kuma abin ya shahi cikin lamarin addini a kawo hayaniya cikin lamarin addinin mutane musulmi shiga irin wani halin bai dace ba yan uwa kai musulmi kullun jita jita ko ka yada ka yada wa duniya zinin zai maka yawa zinin kare zai maka yawa sama da da hanyoyi ka mutane da yawa ka turumfa su. cewa wai an sallah wasu budu wawo ne sai ka bincika a nan ga magana wannan ƙarya ce ƙarya ce sallah tana nan juma'a ta insha Allah kuma wannan gama aka yi sa insha Allah da Najeriya da Nijar Saudiya duka sallar juma'a ce duk mai ce ya sallah sai ga ku ina ji ina ga akwai tsoho magana ta bara ce Allah kan hatta kai hayane wannan wadda shiga ta wuce wadda za a yi sallah aka ce juma'a aka ce subudu suka yi juma'a suka yi subudu wannan shi aka ta hayane kan shi shi ne aka dauko sai aka maida kana zo sai su ake ta yada magana abin zaman to an sa mutane rudu da shakka cikin lamarin addinin su wannan magana juma'a ce sallah insha Allah da na ji sanarwa ta kusa islamic cewa juma'a za a yi sallah kuma tun da wurin ba wani gaba ba tun farko suka wadi tun farkon abu aka wadi cewa sallar juma'a ce arfa rana alhamis wannan magana ce ƙarya ce kuma ake yadawa da aka mutane hayaniya rudu cikin lamarin addinin su juma'a ce sallah insha Allah da haka kenan wanda ke ne azumin ranar arfa zai azumin ranar arfa ranar alhamis mai zuwa insha Allah sai mai magana ta eh, eh, mai aka ce eh, mai aka ce eh, ana- mai aka ce na ga akwai mai magana ƙarshen mai aka ce da to sai zai magana ta ta- mai magana wannan ta tambaya ta biyu ina ga sai ya sake kira sai magana ta fadala ta raka hudu ta bayan sallar isha abinda ke magana cewa wanda ya sallaci raka hudu bayan sallar isha ruwa ibn mas'ud ba tare da sallama ba zai zama tayya tashi kuma ko ta fatiha raka fatiha da sura ne zai samu raka hudu cewa zai samu ladan su kamar yayi su a daren da talqadar shine bayanin da aka yi assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
Allah da wata tambaya ce muke so ta yi mana duhu
eh eh wani a wani wani wani ne wani abu ne wani asha asha kamar dai misali ciki na bayanin eh wani ne ta ne wani ba wanda ya ce wani wani ko malami ko kokari Eh.
ba sani eh ba to shi da abin kuma ya dame shi shi yake kwatanta masa cewa ya ji da wani ya mutu ko kuma ya mutu wani abu ne wajen ya samu kuɗi kuma sai ya nuna mai wani ɗaki ya shiga da ya shiga ya ba shi a ji daga wani wasu mai da abin da ya shiga ya gani a cikin ɗakin wannan kawai ya saka mai kusurwa to da ya da ya shiga ɗakin sai ya ga mayin ya shiga ya zo ya gami sai ya sai ya dauka da ya dauka sai ya hudu ya hudu sai cewa shi wannan musamman ba ya iya ba abin da ya ce mai yi sai ya sai ya ce mai tushi da ma ya ce mai ban ruwan shi to da ya dawo gida sai ya ce ma ai ya ci ko ba ta lafiya kuma eh yau yau ta sati ma ba a yi ba kuma Allah sai ya mata lafiya Eh.
sai da yake zargi cewa wai da sa hannun shi a cikin a mutuwar ko kuma dai dai ya abin da ya dauye mata kai shi ta bi da lafiya
to shikenan Allah kiyaye sai kama radio insha Allah hanwa ita dalle a shari'a ba za mu ɗauko ba wancan hanya da ya bi don ba oshe ba ce iski ba yanka oshe ba wani mugun katari ne illa cewa irin wannan hanyoyi ne da mutane ke bi suna halaka shi kan shi kaga in ba in ba rudu ba a yana aka ta samun kuɗi na kirki da magana ka je a maka magani ka samu kuɗi kurin ka samu kuɗi da yawa kanan kurin amma daman da kaji daman neman daban daban ne a takaice dai wani dan uwa in ma me da ka tuba ga Allah ka je wajen malam boka ko boka ko malam boka duk ɗaya ne da irin wani aiki ne na bokanci na barin hanya a sihiri da neman duniya neman dukiya yanzu abin da ke farko dai ka tuba ga Allah ka tuba ga Allah subhanahu wataala kan wannan abin da kai na neman barin hanya amma ka ka dauki wannan abin dan ba baba ka bace ba kai tsaye ka wani abu kuma ta ka kama baban kaza ba wannan abin da ban gaje kai da sihiri ne kuma Allah ya jarabe ka da wannan jarabawa ta baba ka shar'ance ba iya ma hukuncin cewa kai ne ka sababa kashe ta dan abin bai da alaka da wannan gaskiyar magana wallahi a'lam kun da tuba ga Allah kuma yanzu masu ji suna ji da kun ga irin wannan zuwa wajen irin wannan mutanen abin da ke kai mutum ya raba ka imanin ka kuma kai asarar duniya lahira tabbas assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ana shiga wata mana.
na
Ya shiga da kashe radio kashe radio kusan ka ya kare da ya ku.
kashe radio kusan ka
Awa da na kusa da ku.
to
Eh muna jin daɗin shirye-shiryen ku da Allah muna fara fatiya.
to Allah tabbake mu Ni da karin salman.
Ah, muna abin da na ce a zinaman ce akwai magana mai magana a yanzu wani lokaci ne karshen suhur don zai karshen kai huce iyaka biyar iyaka da minti uku biyar da minti uku a yanzu ke na magana suhur biyar da minti uku hina a ce ka'ida Mm. assalamu alaikum la yalam Yawwa mai magana ne bisa kan zaman ƙarshen sahur a wannan sa'in da muke.
eh na hodi ai na hodi na ce karshe da minti uku biyar da minti uku A to na hodi yanzu eh, na gano gaba eh, biyar da minti biyar da minti uku alhamdulillah wannan ana.
assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na Malam Dala ina so a mun bayani ne ladan mai azumi ranar Arafa.
mene
Ladan mai azumi ranar Arafa.
to na gane assalamu alaikum
Ina kwana.
hello
Malam Dala muna so a bambance mana ake ta Annabi Ismail.
ta kin cire eh sai magana tana magana zaman salatu tasbih zama da ake yi na garaka ta daya ko ta uku wanda kayan a meke tasbihi ne zama ana zama ne akan kawa ta hagun iftirash zaman iftirash ake zaman kawa ta kamar zaman tahiyya ta farko da ake zaman kawa ta hagun ake zama ayi tasbihi goma a tashi assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Ass- assalamu alaikum na'am
Malam Jiya.
na'am lafiya alhamdulillah To masha Allah. To tambaya. Tambaya.
na'am bismillah
To masha Allah. Wannan wani azumin na ranar Arba.
eh
Wasu suna cewa ana yin da wannan kamar buɗe baki da naman zaguwa ko da kwan zaguwa.
eh Jiya nake son zai gaskiyar lamari a cikin wannan ranar azumin. Kuma ya ne ƙarman yin.
to to an wani tambaya tana da alaka da wancan mai tambaya fadala azumin ranar arfa kasa mutane komi bisa barin a zama lahiya an kasar kulle da abin da kwashe kwashe kwashe an uwa ba wani magana kaza ko zabuwa kan wannan azumi ko kwai din kama kama mutane da kwashe kwashe mutane kuran su kwaso komi su dangana ba su da binciken gaskiyar magana ba wannan azumin ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu qatada cikin sai muslim an mai tambaya kan fadala ta azumin ranar arfa yace kafir sanatar madiya wal baqiya iya kafara ta gawarta ma zunubai na shekara da ta wuce da shekara mai zuwa kina samun kafara ta shekara biyu daya da ta wuce da daya mai zuwa wannan shine fadala ta azumin ranar arfa assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Mun tashi lafiya.
alhamdulillah Tambaya ce nake so da to haka.
bismillah sana sai
Miji na ya yi matafi.
ha
Aka mun kishi aka yi matafi.
haka yi mi?
Aka mun ƴar uwa.
na gane
Yau wato a ranmu kuma tsakani da Allah tambaya ce nake.
eh yanzu da na je ne gidanmu ne wajen kwana ashirin da wani abu eh na komo eh da na komo tsakanin majalaya da ita suka yi tsara na rubuta ka muka yi qur'an eh ina masa magani to muka yi qur'an da na zo gida malam baki na da shi kuro kuma shi in ya so shi ke so kullum bai da layi
eh kuma kuma ha aka sa aka raba abinci
eh sai ranki ne kilo Yaduwa tsaya, kin- kina ji na yaduwa ko eh irin wannan lamari ba na radiyo ba ne ba ra- abu ne na fami na gida a je a zamana da inda aka sa layi da masu sa layi abu ne na iyalai a nan bata gyaruwa a gidan radiyo gaskiya magana abu ne wannan ya bunna ku ya kai ga laya ya kai ga an yi magani ya kai wani bai lahiya kin gana abu ne da ke baiwar ruwa daɗi gaskiya magana eh ki samu waliyanki abin ciki abin a ga abin da yake ci gaskiya shine kwarin to Hmm.
aka tsara amin amin to eh, muna magana yan uwa kan eh, magana ta ƙarshe ta azumin arfa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am assalamu alaikum lahiya alhamdulillah na'am eh? eh eh ba a jirgi amma na fahimci abin da ke magana mutum ya zo masallaci a raka a ta ƙarshe kenan misali ya samu tahiyya idan an ƙara sallar tahiyya ta sake kabara iya nihin kama a ta ƙarshe ba wata kama ko ne ka ci gaba sallar ka kurin ka raka uku kurin kamar kai ɗaya ne gurin ba sake sabo kabara sallah ko sabo ya kama assalamu alaikum na wa alaikum salam alhamdulillah to bismillah ha ta Allah taimake mu Allah taimake mu da ake Allah taimaka Allah taimaka Ah, lafiya, alhamdulillah alhamdulillah to amin amin amin. ta salama muna fata da yanwa cewa za mu san da wannan bayani da aka yi na kwanaki guda goma na watan zulhijja ba su keɓanta ba akan azumi don ce kurin babu wasu kwanaki da allah ya san ayyuka na alkhairi kamar waɗannan kwanaki azumi na ciki na filoli na sallah sadaka ce ziyara ce duk abin da ke na alkhairi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah to bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum na'am lafiya lo alhamdulillah alhamdulillah na'am
wanda ina aika ne zai a cikin wannan wata wanda zai samu lada.
to na ji
Na'am.
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum assalam.
na'am
Allah ya da tsammanin.
na'am bismillah Ina da tsammanin.
na'am
wani kamar shi azumin nan na na arfa eh eh nuna shi ta nika sun ya
to
eh an wa magana azumi muhara da kai shi zaka kurin azumi na fila ranar arfa kurin zaka yi azumi gobe kurin misali yau laraba ko zaka da ne azumi na gobe na ranar arfa wannan ma sana fila ce shine kurin ba na daban ba na karatu daban zaka yi kurin zaka yi ne azumin arfa na fila assalamu alaikum wa alaikum salam yaron da mai jin kizo a cikin wannan wata eh to na gane shikenan a takaice mai maganar matsala ta mata za a mata kishiya ta kice miji na san shi ne maganar mijin ba shi da hali ya ce zai to wani abu ne wanda ba a iya sanin mai da ruwal amma shar'ance yadda wasu ke hudi ko a baka cewa wai annabi sallallahu ya ce idan baka da hali ka ƙara armi in ga abin ya tauri ka ƙaro ta biyu ka ƙaro ta uku har ta hudu to sai wannan kurin da da aka tabbata a Hausa da aka ce shaci ko da gurin shaci ko ba da manzo Allah yana magana manzo Allah bai yana magana ba cewa ka karo ta daman ɗaya ana ta furbulan matsala da kyal kuma a ce karo wata kuma karo wata ko da ba ba wannan gaskiya ba gaskiya bane ba hali hatta ta ɗayan ma Allah ya maka hali ka kame kanka sannan sai ta mustamikum ba'ata fatazawja najjar ya ma'ashar shabab mustamikum ba'ata fatazawja ce duk wani samu daman iko alba'a ya dauka magana daukan yawani magana kwanciya duka in ka samu iko ne baka iko baka dauko yawani ka dora ma kanka dan yawani ne sharci a kanka ta wannan mata dan haka gaskiyar magana wannan cewa ba hali a ƙara armi to amma ko maganar mutum zai armi iyawa ta take take haka na akwai sauran bukatun da bai biya mata ba iyawa su bukatu ne wanda ban wanda na daruba ko ban darura ba rabon iya hukumci mutum ga hukumcin gaskiyar magana amma an ba darura komi bai dace ka ɗauka kanka yawon da baka iya ɗayan ma ka yi haƙuri amma ka ƙaro wata karan babu hali kaga rigima ce ta ɗauka yawon da baka iya ɗaukan shi gaskiyar magana an Allah hori a yi amma babu hali ka dangana da ɗaya ma dai a Allah ya warware gaskiyar magana magana ta wani ayyuka ne zai yi a wannan wata ko za ta yi a wannan watan sama na da yan wa nisan da zama kaza ibn abbas kullun chai ma min ayyamin al'amalu salih fihin aw fiha habu illa min hadhihi ayyam babu wasu kwanaki da Allah ya san ayyukan alkhairi karatun qur'ani na ciki azkar tasbihi ne tahmidi ne takbiri na duka subhanallah alhamdulillah bale yawan yawan kabarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar alhamd haka sabai suka yawan yi duk azkar na magana ke na azumin iya cikin ayyuka alheri ka keɓance hatta ziyara ta yan uwa hatta maganar sadaka ta iya cikin ayyukan alheri za ka yi ka samu lada a wannan wurin kun shi ka aiki na ƙwarai Allah ya san shi a wannan wata a wannan kwanakin haka nan kaka keɓance aiki kaza duk aikin alheri da ka san alheri ne assalamu alaikum
wa alaikum salam aron ma ta kira jan lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya niya kuma lama na bismillah
Allah an rama muna ciwo a gaya wata fatawa wata an zaci ake cikin wannan watan Allah ya yi mamaki fa.
to kan wa magana ta yayi musiba aba haiwa wannan ba shi bawa Allah subhanahu wataala ke cewa amma yujibul mutarra idza da'a wa kashifa su sai ya ce wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah shi ya mun umarnin ya ya kira wa kanshi kirari waye ke yaye matsala idan aka kiraye shi Allah ne kenan babu wani lokaci wanda a ce sai lokacin da ake neman addu'a ta yayi musiba a kullun ka dauki lokacin amsa addu'a irin bayan sallah bayan ta ta karshe irin cikin sujada irin sosin dare na karshe kare uku kare hudu ka tashi ka ga mana matsala ka kenan babu wasu wannan kwanakin abin da ake mana wannan kwanakin ayyuka na kwarai Allah ya san sa wannan kwanakin amma magana kana da bukata matsala a wajen Allah ka ka dauki sai wata kaza ko ya kwana kaza duk lokacin lokacin duniya ka koma Allah kakanta da kai ga Allah ka koma ga Allah ko ka nemi warwara wajen Allah assalamu alaikum
Mara salam mara muna laya.
la la alhamdulillah
Malam tambaya ke gare mu.
to bismillah Allah sana sani
Masallaci ne aka zo to imam din bai iso ba.
eh Har lokacin sallah yi. Sai cikin mutane aka ce aka ce wani ga wanda zai ya sallah.
eh sai ya sallah to bayan sati guda haka kuma ran nan malam bai zo ba sai wani zai ya sallah shi ya na fara ran da ya sallah nan ha
kamar ha sai wani malam ya ma bai zo ba eh shi kuma ya na fara eh ya da ta wani ya sallah sai ga mi
ya da ta wani ya sallah tun da shi na fara yake shi ma malamin ko kuwa wancan na'ibin a wannan na yau na gane
yanzu ina da yana zuwa da aka tada sallah har sai da aka yi kula da taso ina shiga shiga fara tashi saboda alaƙar mutum ne na sanar sanar yin fara barla to yanzu da da ya ta ake kewa ba zai ba sallah kai wata kai ba ta wasu ta samu ba ta wata ce ba ta ba sallah ba tun da ya yi wa wani kasan aikwayo shi ne mai samuwa da hawan kallon mutum ba wani.
kai magana ta ka ba jin zake kun da kun idan fahimta ba a jin magana ka da kyau
Na fara ne yake eh
kuma ana san a san sallah barla.
yake zai wabi su eh tunda ba
dalilin ba sa bin shi dan ya ki cire nafila ya bi farilla suka bi bisa bin shi ko
kai ka da nan ba na gane magana
ina ce ta sa Ah, da farko dai mas'alar kun sa akwai laihi mutum yana iya laihi amma laihin da bai shawar ingancin sallar ku wannan mas'ala idan wannan bawan Allah lalle kuskure ne laihi ne yayi an ta da sallar farilla iya nafila ya ki cirewa har aiwar kuyi na sallah ta farilla laihi ne bai dace ba haka nan to amma wannan laihi na shi bai shawar ingancin limanci in shi ne ya dacewa da limanci ya san karatu ya san ƙa'idar karatu wannan bai hana idan an zo a ce bai limanci sai dai abin da ya dace wanda suka san hukunci iya bai san da hukuncin ma shi dai a mai nasiha ta cewa abin da ya bai dace ba ƙa'ida an ta da kama sai a bai ce nafila duk da akwai masu ganin ana iya ta da akwai aƙida ko fahimta kai fa- fatawa masu ganin inda ya kawo da nafilar sai ka'ida baka sani cire ba ka kama sallah sai ka'ida raka ta biyu tukun kai sallama to a san irin aqida shi ko fa inda shi kan masala shi dai a takaice laihi ne bai dace ba har a yi ruku'i a raka ta farko kana cikin nafila kenan abin da ya dace a mai nasiha da farko bayan nasiha kuma a ga me ya kamata amma da gaskiya bai kai a ce an hana shi limanci dan ya wannan laihi laihi ne amma bai kai ba a hana shi limanci assalamu alaikum na'am
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka mana an tashi lafiya alhamdulillah
Data muna so a mun bayani akan raka'a ta bayan da asar.
raka'a mi
Na fita raka'a ta bayan da asar wa.
to na gane shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum Ayyukan sana gata mana.
na'am A tashi laya.
alhamdulillah Ayyukan mana. Mana tambayar nake yi waya aikace wata abubuwa ne shirka a aikace kuma wanne ne bidi'a kuma mana da shirka da bidi'a duka ne su guda ne kuma suna da mabanci.
na'am
Eh.
shikenan na gane to ah, dan uwa magana akwai can mai tambaya za ta iya yin kitso ilwa asali abin da ya kawo magana kitso asali ruwaya da imam muslim ya rutu a sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wannan wata ya tsaya wanda yake niyyar layya ya kame taba gashin shi kenan ko harci to wannan eh, sun asalin magana kamar da yake cikin littattafai haka dawa suna kawo magana ai hanya uku aka hana taba gashi in ma askewa in ma saisayewa in ma tsigewa to wasu ganin gashi iya zuba sai su ce ba a kitso amma a gaskiya babu nassin da ya kawo na sunna da ya kawo magana kitso kowa ya zai hudu ne malamin kan fahimta wancan mas'alar amma ba magana kitso hana mata kitso idan aka kawo magana saboda gashi iya zuba a wajen kitso ko tsaye gashi ko namijin ma bai tsaye gashi duk wajen fanya kowa san akwai gashin da kan tsaye gashi zuba yake ai na ga zubo da ba mutashin gashi ne kenan magana wannan ba- ba hujja bace ba a ce mata ba sa kitso saboda wannan ba bai matsayin askiya ko saisayewa magana kitso duk ɗaya ne da shi- tsaye gashi na ko namiji ko mace ba wani ba hana tsaye gashi ba tsaye gashi daban gashi ne mutum ke zubowa amma a ce wai mata ba su kitso sanin fahimta ce ta wasu malamai Allah gafarta musu amma ba nasi bane karara na haka kenan akan gaskiya mace tana ikitan ta tana ikitan ta idan kitso ma gyaran kai ne ma gyaran gashi ne ba kitso sai magana kenan mai magana raka'a biyu bayan al'asar ɗan uwa masala ce da suka tabbata annabi ta khilafiya wan- ba dan asalin abin da ya kawo maganar akwai ruwa ingantattu khalikum sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana babu sallah bayan al'asar ya ran ta hada wannan abin shi ya kawo shaharar cewa babu sallah na- nafila bayan al'asar to amma akwai ruwa ingantattu ta cikin sai muslim wanda Aisha ta ba laban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a biyu bayan al'asar duk da asalin asan abin wata rana ya zo akan masalar iyayi a gidan umar salama ne da eh, sai ta turo mashi wata cikin bayanta baranta ka hana sallah raka a biyu kuma ka hana sallah rafi bayan asar kuma kana sallah bayan asar ya ce a nafiloli da nake ne bayan azhar ban yi ba kan wani shuguli da ya zo shi nake sa an zo to wani ma me sababin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sallah raka a biyu bayan asar kuma ya tabbata a sunna yin hakan to an samu umar bin khattab radiyallahu anhu hai ta kai yana bugon mutane hana su wannan sallah an ba aisha radiyallahu anha labarin umar iya bugon mutane bayan eh, iya bugon mutane masu yin sallah bayan la'asar ta ce Allah ji kan Umar bin Khattab Allah ji kan Umar shi ma iya yin wannan sallah ta ce me yasa iya bugun mutane ne mutane masu san ibada ka a buɗe kohar nafila bayan la'asar su rinka yin nafiloli har suka yi lokacin da aka hana wani abin da tabbata abin da tabbata cikin hadisin Aisha ta bayanin kan dalilin bugun Umar da yake haka Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Umar ya sako shi ya sallah ya hada taba shi da bugu na maganar sallah ya bari ya kare ce Umar wannan sallah bane baranta dan ka bige ni ko abinka saboda na yi ta da wanda hika annabi sallallahu alaihi wasallam haka Zaid ibn Khalid al-Juhani cikin sahabbai shi ma haka suka yi da Umar ya ce wallahi bazan barta ba ko ka yi mi zaka yi bazan bari ba dan na wannan sallah da wanda hika na yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga inda hususi ya ce annabi wannan sahabu zai ba a takace yan uwa sahabbai da dama kuma Umar abinda ya ba da amsa ga Abu Musa al-Ash'ari haka ga Zaid ibn Khalid al-Juhani hujjar da ya ba su cewa ba ina yi bane dan ku kamar can labarin an shagara ta ba labari umar iya bugu don hana sallah ka bude kowa ta yanta aka lokacin aka hana shi ma haka ya gama zaid haka ya gama musul ashari cewa ba ina idan kubu ba ina hana dan kubu ne ba ina hanawa da mutane masu ibada ka bude kohon nafila ba da asar su rika haske lokacin da aka hana na rana ta ja wannan shine magana shi saka ma'ana bani cikin cikin sura sai kaje ke cewa ga wata nafila wata wata wata sunnar ta aka barta ina misal rayata nafila raka abi ba amma raka abi ji kuran raka abirak ba la asaba daga nafila ba wannan ya tabbata gaskiya sunna ina ga bin hazam da tayo faji da dama yakan wannan bayanai da hujjoji na sahabbai da tabi'ai sama da 20 wanda suka tabbatar da yin haka ba amma abin da shara na wuraren mu ba a yi amma tabbata ya tabbata sunna yin haka raka abirak amma assalamu alaikum na'am alhamdulillah
liman yana masallaci har yana nafila kuma a tada ikama a sha wani kuma daga baya a talashi liman ni ba ina a irkarin ko abin da aka amsa da muka ba su ba amma su su binciki kansu yaya ne liman yana masallaci kuma har su sa wani liman sun gan shi yana sallah su yanzu sun yi ladabi a wannan harkar a'a kai kai kai magana a'a abin da kai ji ya baka wannan kai ji kana ji na ko abin da yawa kana ba shi bane ba liman shi ma wata rana liman ne ya makara sai aka sa shi a wata rana sai ya limanci kuma ran nan kuma sai liman ki ya sake makara sai aka ɗauko wani a cikin mamun kamar shi aka sa sallah shi wannan da ya taɓa na'ibanci he ƙizarwa ya bi shi aka aka guda kaji magana wa yau ba liman bane ba shi ma na'ibin shi ma mamu ne ba liban ne ba da kaje ki ba liban gizo ne ba shi ma mamu ne wata na wata na shi ma ya dana ya dana limancin assalamu alaikum wa alaikum salam dana wace kuma shi ma iyawa dana abin da kuma an yi an yi an saba ba shi ba ta kace kullun shi ne magana sai mai maganar ina ga an kiwon dai assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah ha mene ban gane ba bane jin ka wallahi ban gane abin da ke ne ba muna akwai ɗan wanda ya tambaya me shirka me bid'a misalin shirka me shirka gama Allah da tarayya kai asusiyan Allah da wani hada Allah da wani abu da abin da Allah ke haƙi yanzu misali ba kiran kowa sai Allah la ta duma Allah hada to sai ka ɗauki wani imma mala'ika imma aljani ko wani annabi sai ka rika kiran su maimakon ka kira Allah kai kira misali yawa ne irin wanzu abin da shahara a yanzu wurduka da malamai ke badawa na kiran wasu ruhanai kana ya rauka ya ilu ya dam da ya ilu ya haka ya ilu ya jabra ilu kaga wannan shirka ce da Allah karara shedan ke yaudara wasu malamai suna irin wannan aikin ba a kiran kowa sai Allah fala ta duma Allah hada duk za ka kira ko mun darajar shi ba Allah ba shirka ce da Allah abin da iyayen a cikin mutane wasu malamai ne suna wa'azi suna komi amma su ba maki su yi wurdi da kiran aljani da sunan biyan bukata wannan shirka ce da Allah mun kafurci ne kafurci ne an wa ba magana ba wai wai a ce wai a ce wai ruhani a kira ka kira malaika jibril ka shirka da Allah ba a kiran jibril duk matsayin shi akan daraja Allah ba a kiran kowa babu unwaye ba wai kina Allah ba wani mai daraja da ya kai a bashi haƙƙin Allah dan wani shi ka'idar tauhidi kakka ga wani mai daraja mai matsayi yar matsayi ya tunda babba ne wani matsayi na annabi ne ko mala'ika ne kaza ne za a kira shi ba kamar Allah a ba a kiran kowa tare da Allah kowa ya ba wa yake na Allah haka wani iya cikin abin da aka yawan aka ta anan misali na magana rantsuwa da wani Allah annabi ce annabi tun da da wani Allah annabi ce shirka aradu ta kwaran gwatsa ba yi musulmi da aradu wace aradu wai ta kwaran gwatsa wani mazai rantsa da kabarin baban shi ba rantsuwa da takwaran kwaza da aradu da baki wani mace ya rantsi da baki jahiliya kenan ya rantsi da baki baki waye mutunci ne banza ne haka kuma ba rantsuwa da kowa sai Allah ba rantsuwa da kowa sai Allah na ga yanwa a takaice dai misaloli ne ga sanan ko misali ka dogara da wani abu ba Allah ba zai iya baka lahiya ko wani abu daban dogara irin ta abu irin neman na na magana aka ce na yin nazar na zai yanka dabba dan Allah ta zaka yanka dan wani aljini ko dan wani abu daban irin da masu sa neman misali mutum iya neman kariya wai zai sa wani wani ice wani kare wai zai kare shi daga sharar mutane ko daga wani magana bugu duk wani ya cikin aiki bugu da aka taki bugu duk ya cikin sirkulle na jahiliya da ake wani abubuwan shirka yan wata na da yawan gaske abu ne mai yawan gaske shi da kullum da abin da ke haƙƙin Allah ne da abin da ke haƙƙin Allah ne kaka kaka wani wani Allah kaka ba kowa ba shi ba Allah ke halarta shi ke haramtawa kai kai da wani zai halatta maka hura ko ruwa cin haramu ne ko halatta ma giya ko halatta maka modi duk bai wani haƙƙin Allah ne shiga ya bukata duk musulmi mai neman kubuta shi gidan aljanna lazima ka ci tauhidi duk wani bai kacin tauhidi bai yanzu misali dan wani ba da misali yanzu ya ji gidan wani malami da sunan aiki ya neman kuɗi a ce shiga ɗaki so ka buka a takaice ga abubuwa ire-iren wani abubuwan da ya ga sanin na kiran aljanu da abubuwa na aikin bokanci ka rika ma ice magana kana wa ice magana kana goho a wuri kaza kana kira abu da yawan gasa na shirka sun mamaye mutane irin mata wajen neman neman mallakar miji me ba sai wajen mallakar miji a yi wannan a bashi wannan ya ci a kulle wanda wannan a ba kare a yi kwantai a binne a sa a kabari a sa a bakin gawa a dauko da kawani a sa a bakin da me mamaci duk wani abin da muke cikin yene duk dumu dumu duk gasa cikin mutane aje aje wajen mura ya neman an samun da kawai sauran da kawani aje a ɗauki daga neman miyau da zuwa shi mamaci ana sa ana sa ana ana neman biyan bukata duk wannan kahurci ne shirka ce da Allah an haka ce bid'a bid'a abin da yake da sunan addini da sunan addini kan wani shaƙi bike cewa abu wanda yake da sunan addini neman lada a wajen Allah amma ba Allah bai ce ba manzon Allah bai ce domin Allah subhanahu wataala da yayin kamar da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani ko mutum sai suka tana ibada Allah ya bada ibada kuma wannan bauta ba kudin ba karaka kudin mutum da iya san Allah ya je hudu abu ya abin da ya ga dama ya duka ya tashi ya kwanta ya karanta kaza a Allah ya hudu wani kada ba'athna fi kulli ummatin rasula an yabdu la wajta ni mutakut Allah ya ce dukkan al'umma kuma sai manzo Allah da yayin dan bauta manzo ya aiko mana kayan wa manzo na Allah shi ne wakilin Allah Allah ya aiko cikin bayan Allah su gaya mutane dokokin Allah abinda Allah ke so a yi ko a bari da haka kenan maganar cewa shirka bid'a ka ɗauki wani aiki na kusantar Allah na ibadar Allah ba tare ba da Allah ya ce manzan shi ta hanyar manzan shi ya wadi shi Allah ga wanda ya aiko ya karantar da mu abin da ake ibadar Allah sai wani ya zo tsakar rana ilimi ne ya sha goyon baya gare shi ya ce ya kamata ku yi kaza raka'a kaza ku karanta kaza da kaza kaza kaga wannan kaba ce a ina Allah ga mishi shi Allah ga wanda ya aiko ya karantar da al'umma sakon Allah zuwa ga bayi ga wanda Allah ya ko in wani shirka take da hadarin gaske sai manzo Allah kusan kullun zai hudu manyan hudu ba ya wani bayanin na mun kashe da bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata wuta shi sai an wata take da hadarin gaske wani wanda kawai an shi an shi an kidi da yan wa kiɗi da waƙoƙi da bushe-bushe wadda sabo ne ma'asi ne ba kiran kiɗi da gada akan bid'a saban Allah ne ku ba kiran ya wanda ce kawo mota kawo jirgi kawo belo ka sai sarun lawa ka bid'a don rashin sanin bid'a ce mai ka maka magana hawan jirgi hawan mota da shiga da sabanti wadda bid'a ce wadda bai san me bid'a amma ba wannan mu'amala ce abu na duniya ne annabi ya ce antum alam bi mur duniyakum akan magana haka duniya kuka san kanku kere-kere abubuwa amfanta abu na ilimi wanda ban ne bai cike magana bid'a bid'a abu sunan addini ga wanda Allah ya koma manzo na Allah ya kama ku sakon Allah ya karanta da ku addinin Allah sai wani shi mai ce ya iya zai koya muku ko shi ya ko ko koye shi shine bid'a kuma mai hadarin gaske Allah ya shirya da mu akan ya kare mu daga shirka da bid'a dole hanyoyi ne na halaka ga dan adam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na'am
tambaya ce nake da Allah bismillah ina jinki kamar na yarka abu eh ta kama a zuwa kuma ka jiya ne na mace na zamna kuma ne na salaf eh sai ki tashi ki ci ko sauran sallar in kin kare yake sujada guda biyu ba salama yake sujada guda biyu ba salama wanda kace badi yake tashi ki ci ko sauran sallar in kin kare ki ta tashi zaki ci ko sauran sallar bayan kin ci ko sauran sallar kin tahiyya kin wani sallar kin kare kin sallama bayan sallama yake fadi yake fadi ki sujada guda biyu sai ki ki ma yake yake badi ta ɗe malam kawai ne ba a ji Ah, ba sallah yake sai sallah kullum to Eh, ba a duba ta gyara barin raka'a idan ka bar rukuni ba a duba ta gyara shi he an kawo raka'a guda kuma ta kwan bayan sallama ake ka ake ka ba adin eh eh a sake wa kun kun aje aje a sake sallah yanzu ma ke Allah kun sake sallaki tun abin yau tun jiya ne eh assalamu alaikum na- assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
ina kwanu kuwa lafiya alhamdulillah
ba aiki alhamdulillah
to tambaya ce gare mu da Allah ma to bismillah jeki lokacin da sa a to wai mai yin nan na mace ce tana iya sai sai kitso yanzu na yi bayani nassin bai ka kitso ba wasu ne suke kama maganar kitso sai annabi ta taba gashi a cikin ana ana bayani askewa sai ragewa da tsigewa aka hana amma kitso bai ciki gaskiya magana babu nassi na sunna karar akan shi eh a to mun gode mu ta salamu alaikum alhamdulillah na'am assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
na kwanan lafiya lam
malam muna da tambaya to bismillah jaki
malam kamar yanzu ni ina da kuɗi jika ɗari eh kuma mijina ana ni sana'a eh kuma sai na sai na ba ma yaya ta ta dinga juyawa eh sai sa na mata yanzu a wata ta samu riban na wata ta samu kamar riba jika goma
eh wata a wata an ta samu riba jika goma sai ta ɗan biyar ta ɗauki biyar sai aka ce wa kai to kina ji ko kina ji na ko ana ba mutum kuɗi ya kasu amma ba a caji ka kaza dan mu samu ba ta ake riba da muka samu zamu raba tsaka ko gida kaza an yarda amma ba a yanke kuɗi jika biyar ko jika goma kina iya bata ta ta juya amma in kika samu riba zamu raba tsaka wannan ya halitta eh to shi ne ya aka ce mu wa gari zai ce a'a wanda aka samu wanda aka hana kin ci jika biyar shine matsala dan mu samu ba jika goma amma kina iya cewa abin da aka samu na riba mu raba ko jika biyu ne ko jika uku ne a raba wannan wannan ya halitta aha to
to ina ga yan uwa eh, lokacin ashe na ga mantace take ga mu kamar lokacin lokacin mu ya kare Allah kai mu da sai na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa